الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wato ainihin yau za mu tashi daga farkon babe na goma sha ɗaya a cikin littafin albidaya fi ilmi usulul fiqhi na ash-shaykh wahid ibn abdussalam ibn bali hafizahu Allah ta'ala wa ra'ah الباب الحادي عشر التعارض والترجيح باب نقوم شاء zai tattauna ne akan abin da ya shafi a taarud wato cin karo da juna tsakankanin nassosi na shari'a cin karo da juna idan aka ce sun ci karo da juna shine sun yi huto na huto kenan an samu mu'arada huto na huto shi wannan nassi ya ɗaga hannu shi wancan ya ɗaga hannu ka rasa wanne ne mai gaskiya a ciki ka rasa wanne ne wanda baya da gaskiya an gane ku wattarjih da kuma yanda za ka rinjayar da ɓangaren da ya zamanto ya fi kusa da daidai sama da ɓangaren da ya zamanto ya ratse wa daidai shine attarjih attarjihu shine ka ce ni ina ga a cikin waɗannan dalilai guda biyu wannan ya fi inganci ko kuma wannan ya fi kusa da daidai saboda kaza da kaza da kaza wa fihi dabitani wato wannan babu ɗan ƙarami ne kenan a cikinsa akwai abubuwa guda biyu kadai wanda za a iya kiyayowa abbabitul awwal la ta'aruda bayna nususi shari'ati fil haqiqati wa inna ma huwa fi dhihnil mujtahid wa alaikum salam wa wato a cikin wannan babi akwai abubuwa guda biyu wanda za a iya kiyayowa الضابط الأول لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة وإنما هو في ذهن المجتهد abin da za a iya kiyayewa na farko a cikin wannan babe shine babu cin karo da juna a cikin tsakankanin nassosi na shari'a ma'ana ba za ka ce ba wannan ayar ta ci karo da wannan hadisin ko ka ce wannan ayar ta ci karo da wannan ayar a haƙiƙa babu wannan cin karo da junar da kankaninsu fi da haƙiƙa ce a haƙiƙa ba wata aya da za ka ce ta ci karo da uwarta ko ka ce ga wata aya wanda ta ci karo da wani hadisi ko ga wani hadisi wanda ya ci karo da wani hadisi wa inna ma huwa fi zihinil mujtahid sani dai kadai wato wannan cin karo da juna yana tabbata ne a cikin kwakwalluwar shi mujtahidi a cikin kwakwalluwar mai ijtihadi to a cikin nan ne ake samun cin karo da juna amma za a ga cewa hukuncin da kake ganin cewa akwai cin karo da juna a tsakankaninsu za a ga cewa wannan hukuncin ya sha bambam da ɗan uwansa an gane ko? wato an gane ko babu cin karo da juna tsakankanin nassosi na shari'a inda kadai ake samun cin karo da juna shine a wajen kwakwalluwar shi mujtahidi zai ga cewa tsakankanin wannan ayar da wannan hadisi akwai cin karo da juna idan ka ce ka yi aiki da wannan ayar to za ka daina aiki da wannan hadisi ko kuma idan ka ce ka yi aiki da wannan hadisin za a ga cewa ya ci karo da juna da wannan ayar ba ka yi aiki da ayar ba to amma a zahiri na shari'a ba cin karo da juna a tsakankaninsu saboda kusurul ilimi wato takaituwar ilimi ya zamanto malami baya faɗaɗawa baya bincike sosai a wannan lokacin da ake samu a ta'aruf amma duk lokacin da ya zamanto mutum yana wahaltar da kanshi ɓangaren bincike yana wahaltar da kanshi bangaren abin da ya shafi karance-karance to a wannan lokacin zai ƙara wayewa ya ƙara fahimtar nasosi na shari'a ta cewa ga wannan ayar ga wannan hadisi yaya za ya haɗa tsakankaninsu za ka samu wani littafi malami ya faɗaɗa magana tsakankaninsu sama da huskoki goma ko sama da huskoki ashirin wanda kowace huska ɗaya za ta iya haɗa maka tsakankanin aiki tsakankanin ayar da hadisi an gane الضابط الثاني المرجحات عند التعارض ثلاثة وعشرون مرجحا wato abubuwan da za a iya kiyayewa na biyu a cikin wannan babe shine abubuwan da za su taimaka wa mutum lokacin da yake ganin cewa an samu cin karo da juna tsakankanin wannan nassi da wannan nassi wannan ayata alkur'ani da wannan ayata alkur'ani ko wannan ayata alkur'ani da wannan hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam to kaka zai ya tabbatar da ɗaya ce wannan ayar wannan hadisin ya shafe ta ko kuma ya ce wannan hadisin shine ake aiki da shi a farkon musulunci amma daga baya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani wanda ya shafe hukuncin wannan hadisin ko kuma ya zama to wannan hadisin asali dama shi da'ifi ne ko hadisi ne maudu'i shine almurajjihat wato dalilin da zai sa karin jayar da wannan bangaren akan wannan bangaren yanzu misali aka jingina wa manzo Allah maganar cewa man akala ma'a maghfurin lahu ghufira lahu duk wanda ya ci abinci tare da mutumin kirki shi ma Allah ta'ala ya gafarta mai laifin shi to shin wannan hadisin in aka ce annabi ya faɗe shi zaka gaskata shi ko ba za ka gaskata shi ba na'am zaka gaskata shi na'am za ka gaskata shi na'am shi ne za ka gaskata shi ko ba za ka gaskata shi ba anya ba za ka ci ba za a gaskata shi ba tawo ku da kuka ce za a gaskata shi menene dalili da ya sa kaiwa
saboda gaskiya a wannan magana ba ta yi ba annabi ya hudu saboda me
saboda ta iya yi wa tunda mutum aka ce inda kamar mutum ne wanda yake mutumin kirki
ko da annabi
kamar wannan kin mutanen kirkin kamar annaba ne ake yi ko duka hal annabawa to sai ta iya yi wa ma da mutumin banza su ci abincin nan ai ce a kare mutumin kirki man akala ma'a maghfurin lahu ghufira lahu shi wai mutumin wanda ya ci abincin wai in zai ta yi wannan mutumin banza ne na'am ko ya ci haƙƙin wannan ya ci haƙƙin wannan ya ci haƙƙin wannan to kuma ai kai ce aka ma annabi ya hudu
to in aka ce ma annabi ya hudu za ka gaskata ko kuma za ka karyata abin da nake ni wai kamar ingancin magana za ta inganta a jingina ta ga annabi eh wai kamar a zahiri in dai annabi wai kamar bata kamar a jingina ta ne da annabi ni nake ni bai dace ba to wani dalili
da wannan abin da na faɗi.
to ai abin da ka hudi wannan kowa ma zai iya hudi ba ka da dalili a shari'a maganar ka ba ta zamantowa dalili sai dai in ya zamanto kana da kai madogara a cikin alkur'ani ko a sunna an gane to wannan ana ce da shi hadisin ƙarya idan aka ce mana akala ma a maghfurin lahu gufira lahu duk wanda ya ci abinci tare da wanda Allah ta'ala ya gafarta mishi annabi tabbas Allah ya gafarta mishi duk wani annabi daga cikin annabawa na Allah ba wanda zaka ce Allah ta'ala zai kama shi da laifin da ya aikata saboda annabawa ma'asumai ne haka ne ko ba haka bane to shikenan yanzu zaka dauko wata aya ta cikin alkur'ani ka karanta ta ka fassara ta ka gani shin za ta ci karo da juna da wannan hadisin ko ba za ta ci karo da juna ba yanzu a ƙa'ida idan mutum yana da mace yana da aure ya halitta ya ci abinci tare da ita ko bai halitta ya ci abinci ba ya halitta ya ci abinci tare da ita amma ga shi aya ta cikin suratu tahrim ta tabbatar mana da cewa matar annabi lutu da matar annabi nuhu Allah subhanahu wa ta'ala haka yato su ya ce kafire ne wa daraba Allahu matsalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين wato wannan ayar ta zo tana nuni akan cewa ashe dan ka ci abinci tare da mutumin kirki ba shi yake nuni da cewa Allah ya gafarta maka laifinka ba saboda gashi wannan mata ce ta annabi Nuhu ba wani mutumin kirki wanda yake sama da annabi duk wani mutumin kirki ko mun baiwa shi ko mun walitakar shi ƙasa yake da annabi to amma ita matar annabi ce ma amma saboda ta kangare wa Allah ta saba wa Allah wannan zamanta a ƙarƙashin annabi da cin abinci da za su yi tare da shi ba zai ƙara mata komai ba a wajen Allah waƙila da hulan nara ma'adakhilin to sannan kuma kamar hadisin da ya ce tasawwaku fa inna siwaka yazidu ar-rajula fasahatan wato ku yi asuwaki dan asuwaki yana ƙara wa mutum fasaha wannan wannan yana dan wahalawa to dai abubuwan da take masu rinjayar da hukunci akan wani lokacin da aka samu cin karo da juna guda ashirin da uku ne abubuwa guda ashirin da uku ne ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ashirin da uku wanda idan mutum yana karatu zai tardo su zai ga wani hadisi a cikin sayul bukhari ga wani hadisi cikin sunan na abi dawud ko kuma cikin almusnad na al-imamu ahmad ya ci karo da shi to za ga za a yi ka haɗa tsakankanin su idan ya zamanto ka rasa yadda za ka yi ka haɗa tsakankanin su to dole ne sai ka zama mai ka yi tarjihi la yusaru ila tarjihi illa idza fuqida adamul jam'i amma idza amkana al-jam'u fala yusaru ila tarjihi idan zai iya yiwa a haɗa tsakankanin wannan hadisi da wannan hadisi ba za ka ce ba za ka yi tarji shi a nan babu wani cin karo da juna a tsakankaninsu an gane ko kamar yadda ɗazun maka hadisin hani ga fuskantar alƙibla da baiwa alƙibla baya lokacin da mutum zai biya buƙatar shi da kuma ya tabbata annabi ya yi an gane ko المرجح الأول يرجح يرجح المتواتر على الآحاد abinda yake dalili ne mai ƙarfi wajen rinjayar da wata magana akan wata magana dalili na farko shine ana rinjayar da almutawatir dalili wanda yake mutawatiri wanda ya zamanto wanda suka rawaito wannan dalilin wanda suka jiyo shi sun fi sama da goma ana rinjayar da shi akan dalili wanda yake na ɗaiɗaiku akan dalili wanda yake na mutum guda idan aka ce al'ahad shi ne dukkan hadisin da mutanen da suka rawaito shi ba su kai adadin hadisin mutanen da suke mutawatire ba ne an gane ku? al'ahad idan ya zama akwai wani hadisi wanda yake ahad ya tabbatar da wani hukunci kuma sai ya zama to alhadisul mutawatir ya zo ya kore wannan hukunci ko kuma ya kore kishiyarsa ya ko kuma ya bai yi magana a kan shi ba to za a rinjayar da almutawatir ne alal ahad an gane misali ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim yake cewa la ya taqaddam ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman fale sun wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim hadisi ne na abu huraira mazala ce kada ɗayanku ya kuskura ya tunkari watan ramadan da azumi na kwana ɗaya ko na kwana biyu sai dai mutumin da ya zamanto yana azumtar waɗansu azumi wanda ya ɗauke su a matsayin ibadarsa irin azumi na litinin da alhamis sai ya zamanto ranar litinin ta dace da ranar 29 ce ga watan sha'abana to yanzu wannan sai a zamci kayan shi saboda dama yana litinin alhamis sai zama to litinin din ta hwado 29 ga wata to sai a zamta wannan hadisin ya kore me tinkarar azumi na ramadana da kwana nawa biyu sai kuma hadisi yana cikin sunan na abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'abana ya kai kwana goma sha biyar to kwana sha biyar ɗin ko sha hudu na ƙarshe da ya saura kada ku yi azumi to yanzu ya za a yi a haɗa tsakankanin wannan hadisin da ya tabbatar da kal a yi azumi daga sha'abana ya kai tsakiya zuwa ƙarshen shi kwana sha biyar kenan mutum ba zai azumi ba zai ɗauki hutu li yataqawwa ala siyami ramadan da kuma azumin da ya tabbatar da cewa zaka iya yin azumi hal 25 da wata 26 27 amma da aka ce yau daren 28 ne in dai ba na ba na ibadar ka ba wanda ka saba yi ta yau da gobe ba za ka yi ba na'am
ya za a yi za a gabatar da wancan na bukhari da muslim saboda me
saboda bukhari bukhari wanda shi zaliman huwa ko tagun
na'am na'am abin da za mu ɗauka a nan hadisan da suke cikin bukhari da muslim na'am
mun faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba mun ce talaqqatuhum al-umma bil qabul na'am hadisin da yake cikin bukhari da muslim wato al'umma gabaki ɗaya sun amshe shi da hannu biyu al'umma musulmai duk mutanen kirki waɗanda suke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma suke neman gobe kiyama kowa idan aka ce hadisin nan ya tabbata cikin sayar bukhari ba ya da ja a kai to amma aka ce hadisi ya zo cikin sunan na abi dawud za ka iya cewa shin ya inganta ko bai inganta ba li'anna aba dawuda lam yashtarit as-sihhata fi kitabihi na'am bai ce ba duk abin da na ka cikin littafi na a sunan sahihi ne an gane ko to anan saboda wancan tawatarat tawatarat al-akhbar ala anna al-ahadith allati waradat fi sahih al-bukhari wa muslim fa innaha sahiha وهل تواتر الأخبار وهل تواترت الأخبار على أن الأحاديث التي وردت في سنن أبي داود أنها صحيحة طيب وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتباعه على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم إزته, إزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسي على الخفين shi nan dai har zuwa ƙarshe kamar da al'imamu suyuɗi ya kawo cikin littafin alfiya wato almutawatir shine hadisin da ya zamanto ƙasa da sama da mutum goma ne suka rawaito shi a kowace tsabaka sahabbai waɗanda suka jiyo wannan hadisin daga bakin annabi sun kai sama da goma tabi'ai waɗanda suka koyo hadisin nan daga wajen sahabbai sun fi sama da mutum goma haka atba'u tabi'in har ya zo zuwa ga shi malamin da ya- da ya rubuta littafi irin sa al-Imam al-Bukhari wannan zaka ce da shi hadisi mutawatir na'am amma al-ahadithul ahadiyya shine hadisin da a wata tsabaka za ga mutane ba su wuce uku ba wata ba su wuce mutum biyar ba wata ba wuce mutum shida ba na'am wannan zaka ce da shi ahad to amma yanzu misali mutum ɗaya sai ya zo ya ce a ƙofar sarki ana karatu kuna zaune a nan yanzu bayan an jima ka huta nan bakin nan ka tabbata akwai abokanka da dama wanda sun zo su daga kasuwa ya ga ce wai an ce ana kasa- karatu a ƙofar sarki sai ga ce kai mutanen muka biyo mu ji ba karatu sai ga ce ko taro ma babu a gurin mutanen sun fi goma yanzu ga mutum ɗaya ya ce maka ana karatu a ƙofar sarki amma waɗancan mutum goma sun ce maka ba a karatu wanne za ka tabbatar goma
shikenan sai aka zo ranar juma'a aka ce liman yana huduwa wani ya tashi ya mare shi wani ya gaya maka haka nan ya ce wallahi yau abin ya bin mamaki liman yana huduwa wani ya mare shi to to kaga wannan ai labari ne wanda yake mutawatiri eh wa'ansu da suka zo suka- ka ce wai yau halli ma aka mara suka ce kai wallahi ba mu sani ba ya ce ni ku a zaune uku ne zalla to kaga a ce an mari liman lokaci yana huduwa kaga labari ne wanda ya kamata a ce duk wanda yake cikin masallacin wanda ya gani kuma yana hudu ba Eh. to kaga wannan labari ne wanda dole yana bukatar a ce sai ya zama mutawatiri Ah, in bai zama ba mutawatiri ba za ka gaskata shi ba mutum ɗaya zai ce maka an mari liman kuma ka ji- ka tambayi wani ya ce kai ba haka bane ka tambayi wani yace ba haka bane kaga wacce magana ta wannan mutumin na farko jiwa za ka yi da ita saboda yanzu ka samu almurajjih da a ce wannan maganar haka ne to da da da, da ya bayyana ko kuma da aka zo shi da yana tsaye yana yana hudu ba kawai sai wani ya mare shi da wani ya mare shi da aka zo ake hudu a gari an mari lima an mari lima sai ka tambayi wani na kusa da shi wai aka ce an mari lima ya ce a kakari ya ci to kaga yanzu a nan shi ya ri- ya kore maran liman saboda me saboda dan uwan shi ne ba sai ya tozarta shi su ko wadannan da suka ce an mare shi saboda su su madu gaskiya an gane ko to wannan shine al-murajjih al-mutawatir da al-ahad ba za ka hada su ba ana rinjayar da ruwayar mutawatira ce akan ahadiya an gane idan aka ce al-mutawatir labari mutawatiri ba a ce mishi labari mutawatiri sai lokacin da ya zamanto ya hada sharuɗa guda hudu na farko an yarwiyahu adadun kabirun sannan kuma na biyu yastahilu tawadu'uhum wa tawafuquhum al kadhib an rijalin amsalihim ila muntaha sanad wa kana musnadu qawlihim al-hiss aw ghairihi na dai manta karshen da farko ya zama su adadin mutanen da suka rawaito shi ba zai yiwu ba su haɗu su yi ƙarya yanzu misali ga shi wannan yana jin hausa wani shi kuma baya jin hausa baya jin larabci abinda yake ji kanuri yake ji ga wani can shi kuma buhulatani ne na daji ne bai taɓa ma sanin me hausa bai taɓa ma sanin me kanuri bai taɓa ma sanin me larabci ga wani shi kuma yana ɗan kakkama larabci kaɗan kaɗan yana jin hausa to kuma kowa sai ya kiraye ka kai da ke kai kana jin larabci kana jin hausa kana jin kanori kana jin fulanci kowa ya kira ka ya tambaye ka wai kaza ya afku a shi to gaga wannan zai iya zai zama to tabbas ne mutawatiri ne saboda bayan da za a yi da wane da wane ba su ma san juna ba barantana har su haɗu su yi ƙarya kuma kowa sai ya tabbatar maka da labarin da kake tunanin cewa an kore shi to wannan a shi ne ake irin ganin wata ana tabbatar da ganin wata da wa- ta wannan hanyar ko korewa ganin wata ta wannan hanyar yanzu da kai kira sai aka ce an ga wata a gadas sai ka kirayi mutane goma wanda kake yardaddinka ne kowa sai ya ce maka ba a gani ba ka kirayi wani wani mutumin ka ne ma wanda kai tun da kake baka haɗu da shi ba harkar almajirci ce ta haɗa ka da shi ka kira shi kace wai an ce an ga an ga wata a nan garin naku ya ce kai ce wallahi mun yanzu nan garin mahadiri ne daga tashi sai ka kira wani wanda dan garin nan da ya je can cirani wai abokina aka ce an ga wata a can ya ce wani irin wata gashi yanzu muna cikin hayaniya ce wata hadiri kura ce wata tashi a garin har lokaci ba wani a can wani wanda kun yi aikin biredi da shi lokacin ana kolantaka ka kiraye shi ma ka ce ya ni alhaji wani muna laya ya ce laya lau ya an ce wai an ga wata a garin naku ya ce kai mu ma yanzu neman muke inda za a ba mu labari to kaga yanzu duk wanda ya ce maka an ga wata a gadas inda cikin gari yake nufi ya sheka maka ƙarya yanzu ka tambayi mutane wanda ba su ma san juna ba barantana a ce haɗuwa ce suke suke mutum suka ce duk wanda ya kiraye ku ku ce ba a ga wata ba an gane su'al na'am eh alal misali yanzu kaman irin wannan misali da aka bada na'am in mutum hudu ma suka gani ya zama mutawatir mutum hudu eh mutum hudu bai zabantowa mutawatiri mun ce labari in ya zama- ya zamanto mutawatiri sai ya zama mutum nawa in yi goma yawwa wannan na ji an ce kamar wannan bai jin hausa Mm.
wancan iya jin zabarmanci wancan iya jin kaza mm, in wani irin su mutum hudu suka haɗu na'am yana iya zama mutawatir da kyau da kyau ya zama mutawatiri yawwa shine ne mm, a yo ai lokacin da za su haɗin shine zai zamanto me istafadal khabar labarin ya haɗa kowa da kowa kamar yanzu in aka ce bahaushe in mutum ɗaya gaya maka bahaushe ne in mutane da yawa hausa sai gaya maka bahaushe za a ce ta za ka yi daga bakin hausa na ji ko daga bakin bahaushe haka larabawa haka nan haka kanuri haka nan wannan shine ake ce da shi alkhabar almutawatir shine ma yaquluhu adadun kabirun yastahilu tawaduhum wa tawafuquhum ala alkadhib yanda ba zai yi su yi ƙarya ba duk yanda take ciki ba ƙarya a cikin zancen nan an gane ko to akwai kuma lokacin da labari zai zama to ko mutum ɗaya ne ya faɗe shi zai zama to mutawatiri ne an gane ko irin abin da ba zai yiwu ba sai mutum ɗayan zai rawaito shi irin yanzu misali mu ɗauka ibadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta cikin gidan shi an gane ko wani lokaci a ɗakin na na aisha ibadar da yake baya a sauran ɗakuna amma na na aisha za ta rawaito mana ibadar shi ba za a ce mata ba wannan ibada ce wanda eh, riwaya ce wanda take a hadiya saboda labarin na na aisha a wannan bangaren ita ce ahlul zikiri shi yasa za a ga sahabbai suna zawa suna mai anna rijalan salu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama yau ba kana bisan yasna fi bidi kana ya fa'alu kaza ya fa'alu kaza ya fa'alu kaza an gane ko wato sahabbai suna zawa gurin matayen manzo Allah su tambaye su akan ibadar da annabi yake a cikin gida saboda wannan a bangare ne na dole kawai adadin mutane yan kaɗan da ya kamata su sani tunda ba hutuwa titi ba zai raka hudu ya raka cewa ina kaza da dare ina kaza da dare to amma abin da ya zamanto dole ne sai mutane da yawa za su iya sani irin kama a ce an mari an mari sarki an mari sarki ranar idi kuma mutum ɗaya ne ya gaya maka kuma ka raka hamar ka gaskata wannan zancen kaga abin da ba zai yi ba ne eh ba zai yi ba a ce an mari sarki kuma a ce mutum ɗaya ne ya gaya maka yo dogarawan shi ma kaɗai wanda suke kewaye da shi sun yi goma kuma a ce dogari ɗaya ne zai faɗi ya ce ni abu bai daɗi yau ko kuma ya ce sarki da ya faɗo daga saman daga sa- daga- daga saman doki kaga in mutum ɗaya ce sarki ya faɗo daga saman doki kaji ba wani wanda ya faɗi aka zo daga idi kowace fada ka je ba a zancen to ba za a gaskata ba eh yayi yawo ne da hankalinka yayi wasa ne da hankalinka yayi na maka wayo ne an gane to sai kuma ah, al-murajjihu thani yace me yurajjahul muttasilu ala al-mursali wato ka'ida ta biyu wanda za a rike ta bangaren abin da ya shafi a tarjih ana rinjayar da magana wanda take sada da juna har ya zuwa wanda ya faɗe ta alal mursal akan magana wanda take sakakkiya wanda an samu inqita'i a cikinta an gane a nan abin da ake nufi da al-muttasil al-mursal Malam Murtala an san shi aboki ne na Malam Muhammad. Malam Muhammad an san shi aboki ne na Malam Abdulmumin. Malam Abdulmumin an san shi aboki ne nawa. Sai Malam Murtala ya ce na ce kaza. Sai aka ce mishi daga bakin waje ya ce daga bakin Malam Muhammadu. An san kuma abokin Malam Muhammad ne. Malam Muhammad aka je aka same shi. Wane ya ce kaza ya ce eh aka ce daga bakin wa kaji ya ce daga bakin wane. Shi kuma wannan wanan da ya ji daga bakina da aka je aka same shi an san shi dama kullum tare muke da shi to wannan maganar shi sai ya zama to wani shi kuma ya zo ya ce na ce kaza wanda kishiyar wannan maganar ce to sai aka ce daga bakin waye ji ya ce daga bakin malam murtala malam murtala ya ce daga bakin waye ji ya ce daga baki na ji ya tsallake mana abu ya tsallake mutum biyu da malam Muhammadu da malam Abdulmumin an samu me in ki tsaye inqita'i na to anan maganar da za a gaskata magana ta farko ita za a gaskata akan wannan maganar ta biyu na saboda ita magana ta farko an samu ittisalu sanad a cikinta na dukkan maganar da ta zamanto a sada take da juna wane ya ce kaza a daga bakin wakaji daga bakin wane daga bakin wakaji daga bakin wane har ya zuwa wanda ya faɗi maganar to ta fi ƙarfi sama da ka ce wane ya ce kaza idan aka ce daga bakin wakaji ka ce a titi na ji ko ka ce a fada kaza na ji waya hudi ka ce wala na mance wanda ya faɗa kaga wannan magana ce wanda ba ta da ƙarfi wannan magana ce mursala idan aka ce mursal shine tabi'i ya ce annabi ya ce kaza wannan kaida shine mursali mursali shine tabi'i ya ce annabi ya ce kaza sawan wannan tabi'i babba ne tsakatsakiya ne karami ne wannan ba a lura da shi wannan shine wa mursalun min hu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wannan shine tarifin da bai bai kuniya yayi mata amma al-imam suyuti yace a المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا أغانكو أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة na ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر na أغانكو واتو مرسلي شيني تابعية النبي wannan shine mursali amma waɗanda suka ce a'a babban tabi'i ya ce annabi ya ce kaza shine mursali amma ƙaramin tabi'i idan ya ce annabi ya ce kaza ba mursali bane wannan an gane to eh to ala kulli halin al-mursal min aqsamil ahadith ad-da'ifa inda ulama al-hadith wato mursal yana daga cikin hadisan da ba a aiki da su kai tsaye a wajen malaman hadisi amma al-imamu malik da al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit da al-imamu ahmad ibn hanbal a wata ruwayarsa ana aiki da shi shine Ahmad.
eh Na'am.
Ah, amma ah, al-imamu al-qarafi ah, al-imamu al-iraqi cikin littafinsa alfiya bai bai ka ahmad ba amma ah, al-imamu suyudi ya kawo hal imamu ahmad fi riwayatin anhu yace wa radduhu al-aqwa wa qawlu al-akthari an gane ko al-mursal marfu'u bi tabi' aw dhi kibarin aw saqad rawin kada hakau ashharu hal awwalu ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة الأئمة الثلاثة شيني أكو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أكو الإمام مالك أكو الإمام أحمد بن حنبل شيني يتي ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر Na'am.
kenan sai ya fitar da al'imamu shafi daga cikin al'a'immatul arba'a wanda yake nuna kan ce al'a'immatul talata din nan su ne waɗancan wanda muka zara banda al'imamu shafi shi al'imamu shafi baya ganin cewa za a kafa hujja da hadisi mursal amma malaman nan guda uku suna ganin za a iya kafa hujja da hadisi mursal idan ya yi biyo ta wani matakin Na'am.
ba ta kowane lokaci ba an gane Na'am.
نعم به يحتج إن يعتضده بمرسل آخر أو بمسند آه، وأنا بنقل علم حديثي سيكما ترجح رواية الأوثق والأضبط والأفقه على من دونه آه نأكل هنا هو أنا رنجاير da ruwayar mutumin da ya fi amintuwa a wajenka. kana rinjayar da maganar mutumin da ka fi yadda da shi sannan kuma ka fi yadda da har da shi sannan kuma ya zamanto ya fi fahimta akan wanda yake na ƙasa da shi wani ya zo ya ce maka wane ya zage ka a gane ko wanda ya zo ya gaya maka wane ya zage ka wani sulkumi ne kawai shi zagin dai kawai ya ɗauko maka sai wani ya zo ya ce kai wani ɗazu muna zama da shi yana yabanka hali ya ce kaza ya ce kaza a ciki to sai ya zama to shi kuma wannan wanda ya zo na ƙarshe ya fi wancan fahimtar zancen da ake da ya kagan su ma fahimtar su ba ɗaya ba ce hankalin ba ɗaya ba ne yadda wancan zai ba da hankalin shi ya ji zance wannan shi kawai a sama zai ji shi ya je ya hudi an gane ko
kamar na-
na kamar na nan da aka ce ana yabo a ce wani- mutum shege ne yawwa Ya- a Eh.
cikin yabo yawwa wani saboda kaga wannan kalma ce wanda ta ci fi zammi wa ta ci fil madah ina yanzu mu hausawa za ka ce kai shege ne wani ya iya kaza Malami ya kawo ta.
eh eh to a- kaga anan a yabo ne aka ce mai shege ne yanzu sai ka zo ka ce wallahi wani ɗazu na je na zagin ka yana ce maka shege to kaga eh kai yanzu kai yanzu za ka ware zazzaji shi ka ce to a gidan kaza kai kaza kai kaza ni ne zai wa wannan jin mun haɗu da shi to shi kuma wancan in yazo zai kawo maka misalin zai kawo maka zancen bi tafsir zai kawo maka shi filla filla ya ce gashi kaza kaza kaza kaza aka yi gashi kuma yanda shi yake nihi ba wai yana nufin kai shege bane ko dan iska ko kaza kaza a'a akan aikin da kake da ka san hannunka eh an gane ko to wanda ya zamanto wajen zance da wajen fahimtar zancen da kuma tsayawa da ba da hankali saboda ba da hankali yana taimakawa mutum wajen fahimtar zance to wannan yana taimakawa mutum ina ga za mu tage ta akan almurajihatu salasa din nan sai a je a yi a yi muraja'a da kyau abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa biyadar qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wannan tsohon na cikin tasha wasu nan na biyu